الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرسينا نعمل صالحا إنا موقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق نصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون dalai za ka ga lokacin da kafirai alkafiru na kafirai na kiso rukusi sun sun fi da kawunan sun kowa ya sun da kansa inda rabbihin wajen ubangijinsu mudaji ruha sun sun da kayuka haya'an saboda kunya saboda sun yi aikin da ba shi Allah ya ja musu yi ba ya kuruna suna cewa rabbana ya ubangijin mu asarna mun ga ma amkarna min albasi in da abinda muke musawa na tashin kiyama mun gaci mun tabbata an yi tashin kiyama wa sami'na mun ji min ka tasdiqar rasuli mun ji gaskata manzanni daga gare ka fi ma kazzabnahum fihi cikin abinda muka karyata na manzanni yanzu mun tabbata manzanni gaskiya ne saboda haka farji ina yawo ubangiji ka mai da mu ila duniya mu koma duniya al'ana yanzu ta bayyana lana anna al'abra haqqun yanzu mun gane gaskiya ne na amal salihan in muka koma duniya za mu aikata aiki mai kyau fiha za mu koma cikin duniya sai mu yi aiki aiki na gari inna mu'minuna mu mun sakankance al'ana amanna mun yi imani yanzu walakin al-imana hunaka la yanfu yin imani a tashin kiyama ba zai amfani ba ai rana ta fita ta fita tsayin mama to babu imani ba zai amfani ba yau ma ya fi ba da aya ta rabbi kala yan fau na kan imanu halam ta kun amal min qablu aw kasabat fi imani ya khaira eh duk wanda bai imani ba har har ya ga sai da ya tabbata zai mutu ba a karban imanin sa mutum uku ba a karban imanin su ba a karban mutumin da ya kashe annabin Allah ba a karban imanin sa ko ya yace yayi imani haka kuma idan rana ta mana ta kulla ta yamma mutum ce ya tuba ba za a yadda ba haka kuma idan mutum ya kai gargara ya kusan mutuwa ya tabbata mutuwa zai yi yanzu ba abin da ya rage maka ga mala'iku sun zo masa yace ya tuba nan ma tuba ta tuba ta makara ba za ka karɓa wannan tuba tuba ba inna mu'minu alama walakin lima la yaqaw law ra'aita hadha wa kai abokin magana ko kuma manzo sallama da zaka ga wannan lokaci la ra'aita amran fazi'an da ka ga lamari mai firgitarwa mai ba da tsoro kafirai za su ga abin tsoro Allah ya kiyaye ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إيش ولو شئنا ألا أجدنا قداما لآتينا كل نفس هداها kowa shari'a da na hada da shari'a da ta zama musulma mana da kowa da kowa ya musulunta wato da bil imani da sai a bata kyautar imani wa da da biyayya walakin amma abin da yasa ba kowa da kowa ne zai musulunta ba haƙar ƙaunu minni Allah ya ce na riga na zartar wa kuwa abinda na zartar cewa la amla anna jahannama wuta jahannama na ita ma sai na cika ta min aljinnati wan nasi aljanu da mutane ajma'ina gaba ɗaya za ta shiga aljanu ne da mutane kafirai su za su shiga wuta فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون آه، فذوقوا و- وتقول لهم الخزنة ملائكة ما تقادم وتا ذات غيا وكافرين إذا دخلوها إذا سكت غوتا تسشي مصر فذوقوا العذاب فدنني عذابا بما نسيتم لقاء يومكم هذا معناه بسبب بعد سببية بسبب ما كما مصدرية ba sababiya ce ma ko masariya ce ita ma din da nasisu za a hada su a narka su yana daga cikin harufan da muka ce wanda za a hada su zama masari da an da anna da lan da kai da ma su biyar ne to wannan ma din tana ciki bi ma nasisu din mana bi sababi nisyanikum da ma da nasisu duk za su zama nisyanu ita kuma ba bi sababiya ce bi ma nasisu saboda mantuwa da kuka yi kun manta liqa yaumikum gamuwar ranar ku haza wannan bitar kikumul imana bihi kun bar imani da wannan rana to saboda haka za su shiga azaba ga ya muku cewa tunda sun manta da wannan rana za ta zo to gaci ta zo inna nasina kum mu kuma kamar yadda kuka manta da cewa an tsara za ta ji kiyama mala'iku za su ce muku mu kuma za mu bar ku a cikin azaba taraknakum fil azabi za mu bar ku ita shan azaba wa zuqu azabal kulli waɗanne azaba ta dawwama a da'imi ba azaba mai yankewa ba ce azaba ce ta har abada bima kuntum ta'malun saboda aiki da kuka aikata na kafirci min al-kufri na kafirci wa takzibi da ƙaryata annabawa eh duk wanda ya ƙaryata annabawa ya zama kafiri duk wanda ya ƙaryata littafin Allah ya zama kafiri to duk wanda ya ƙaryata addinin Allah ya zama kafiri wa takzibi da ƙaryatawa na'am إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما للحسر معنى إنما كوي بقوة دقوان هيك إيماني بقى a allazina idza zukiru biha shine fa'ili yu'minu kenan allazina wajannan idza zukiru biha idza kai musu wa'azi ko idza kai musu wa'azi biha da ayoyin Allah yu'minu sai su yi imani bi ayatina da ayoyin mun ji Allah to wajannan sune masu imani mana ba kowa ne zai imani sai wanda in aka gaya masa aka yi masa wa'azi zai ya sai yi imani sune masu wazantuwa da ayoyin Allah ana gaya musu ayoyin karro su jadal sai su faɗi su yi sujjada saboda tsoron Allah وسبحوا بحمد ربهم سي تسبيه ga ubangiji su mutan lafi sai na bihamd rabbihim suna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kuma dai kowane irin tasbihi ma suna yi qalu suka ce subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah to waɗannan sune masu imani masu azantuwa wa hum irin irin waɗannan mutane la yastakbiruna ba su da girman kai anil imani ba sa girman kai su yi imani wa da'ati ba sa girman kai su yi bautawa Allah الذين آمنوا بالقرآن وندفق إيمان إلى القرآن هم الذين يسجدون عندما يأمرهم الله تبارك وتعالى بسجوده سنة ما سين سجدة إذا الله يوم الشيخ سين سجدة سيسي فهي سجدة القرآن با سجدة سجدة صلى هو سجدة دا الله يوم الشيخ ذاتي سجدة دا الله يوم الشيخ ذاتي با فهي نسنة مؤمنين نعم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون wayannan mutane junubuhum gefen su ko kuma bangaren jikin su ta jafa ne madaji lokacin da mutane suke kwanciya su yi bacci su ji dadin bacci su kuma lokacin suke tashi su roƙi Allah mawadi al-ijja'i guraren kwanciya su kan ne tashi guraren kwanciya lokacin da kwanciya take da dadi saboda suna so su roƙi Allah kuma su bauta wa Allah yar'una rabbahum suna roƙon ubangijin su suna suna masa ibada kuma suna roƙon sa suna yi khawfan saboda tsoron Allah wada ma saboda kaunar rahamar Allah yunfiquna mimma razaqnahum a cikin abinda muka ba su kuma suna ciyarwa ma'ana suna bada farilla da Allah ya dora musu ita ce zakka da duk abin da ya dace sifatu ibadillahi salihina sifar bayin Allah kenan na kirki na gari wa kana khuluquhul qur'ana sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi a halin sa gaba da alqur'ani ne wannan Ahmad ya rawashi hadisi a cikin musnadinsa ya ce Abdurrazzaq ya ba mu hadisi cewa ya karba daga Ma'amaru Ma'amar ya karba daga Qatadatu Qatada ya karba daga Zarara Zarara ya karba daga Sa'd ibn Hashim Sa'd ya ce na tambayi Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ce ki bani labari menene halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce halayen sa alqur'ani idan kana so ka san halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dauki qur'ani to duk wanda ya ce shi na annabi ne to a same shi yana ɗabi'antuwa da ɗabi'un Qur'ani yana aiki da abin da Qur'ani ya ce duk abin da Qur'ani ya hana yana hannuwa to wannan tabbas annabi ne amma idan mutum baya kaushewa abin da Qur'ani ya hana yana yi abin da Qur'ani ya umar ya umarta baya yi a to wannan ƙarya yake a baki ne ba na annabin bane a kullama kullama na kullama ra'aytul qur'ana yastasinuhu kullama ra'aytul qur'ana kaza duk abinda kaga Qur'ani ya sa sinu yana kyautata shi ko kulkul nabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda Qur'ani ya maka mai kyau ne to zaka samu annabi kuma kan wannan hali yake wa takallaka bihi manzala ya ya dabi'at da Qur'ani idza kunta tuhibbu kulqan nabi sallallahu alaihi wasallam in kana son ka san halayen annabi sallallahu alaihi wasallam to to to ka sani ka gane halin annabi duk abinda Qur'ani yake tafiya akan sa halin manzala sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma zamma al-Qur'anu duk abin da Qur'ani yayi zargin sai ce kar ayi ko ba kyau wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya tabadu anhu manzo Allah yana ne saka daga wannan abin in dai Qur'ani bai yarda ba to ko ta fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ma kusanta wannan abin idza arata takalluqa bil Qur'ani fa fa'al kama fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam idan kai ma kana so ka zama halayen ka Qur'ani ne ai mai sauki ne in ka karanta Qur'ani duk halin da ka gani mai kyau to ka sani halayen annabi ne kai ma sai ka dauka idan kuma kaga Qur'ani ya hana wani abu to shikenan halin manzo Allah sallama hannuwa daga bayan abun kai maka hannu kana falko alqur'ana ala manzo Allah sallama alqur'ani ne kana idza jannal laylu idan dare ya ya rufe yayi duhu ya tajafa an madajihi manzo Allah sallama lokacin baya kwanciya ko yana ji rabbahu ya kwanta ce yana ganawa da ubangijin sa yana ibada idza kana yawmul qiyamati idan ranar ta kiyama ta zo yunadi munadin mai kira zai kira yace sai kuma wannan kira sai alamu ahlul jam'i liman karamul yawma zai ce mutanen taron nan su sani waye ne yake da karamci aina allazina tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa taman ina mutanen da suke ne sada su bar shi fira su da dare saboda su tashi su bauta wa Allah su roki Allah fa yaqumu nafarun qalilun sai mutane kadan za su tashi wanda suke dama wannan aiki wa yumaru bihim ila aljannati sai umar sai su su tafi aljanna sai alamu ahlul jam'i liman al-karamul yawma sai hana sake kela kuma sanarwa ashe mutanen taro a sani waye ne yake da karamci a yau aina rijalul la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah ina mazajen da saye da sayarwa da ko da harakoki na duniya bai tangaltar da su ya riba su da zikin ambaton Allah ba ya mu nafarun qalilun nan ma wasu sun kadan za su tashi su su masu wannan halin kai umaru bi milal jannati nan ma sai a umarce su tafi aljanna اليوم أرفع نسبي وأدعو نسبكم قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah yake yau zan daga mana yau zan aje maganan dangantaka zan daga muku ku dangantaka ku dama na ce wanda yafi girma wajen Allah wanda yafi tsoron Allah to wanda yafi tsoron Allah to shine shine wanda yake dangantaka mai kyau wa baitum illa an taqulu fulanun fulani wa fulanun fulani tafatun nasabaku wa wadatun nasabi falyawma adawna sabaku wa arfauna sabi Allah ya ce a duniya ai kuna cewa wani dan wani wani dan wani ana tayyabon sa yace a can kun aje matsayi da nake bukata sai kuka daga matsayin mutane matsayin ku kawai ku dai mai daraja wajen ku shine mai daraja sai kuka aje nawa Allah ya ce to yau kuma zan aje na ku ni kuma in daga nawa masu ambatona da masu bauta mini da dare su ne nawa a yau kenan rijalun tatajafa junubuhum anil madaji mazaje wanda gabobin su suna nesata daga shimfidar su saboda bautawa Allah rijalul la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah mazaje da saye da sayarwa da harakoki na duniya bai shagaltar da su ya hana su ambaton Allah ba to yannan duka fa umar bin ila aljannati sai umarce su shiga su tafi aljanna idza janna al-layl wa hana an-nawm qama rajulun an firashihi idan dare yayi lokacin bacci yayi wani zai tashi ya bar shimfidarsa ko yunadi al-malaku sai mala'ika ya kira unzuru ila tunga tunga duniya lokacin da kake ibadar to mala'ika zai kira ya ce unzuru ila fulani ku duba wa ne yanzu nan lokacin da kowa yake bacci shi kuma ya tashi yubahi rabbu bihi almalaikata rabbuka yubahi rabbu bihi almalaikata arrabu shine fa'ili almalaikata shine maf'uli yace ubangiji yana alfahari da shi a cikin mala'iku da mala'iku ba da Allah ya ce zai halicci annabi Adam ba sun ce zai kawo masu barna a duniya ba da Allah ya ce to ku kuwa ce zan zan halicci masu barna to kun ga wani ma yadda bacci yake da dadi yanzu ya bar baccin ni yake bautawa da shine zai alfahari da wannan wayannan mutane wajen mala'iku yunadihim Allah zai kira mala'iku yace musu kai fara'aytum abdi ya ko gabawa na ya tajafa amma daki ya bar gurin kwanciyarsa wa ahlihi ya bar iyalansa wa yunadini yana kira na ya taqarrabu ilayya ya abuduni gashi yana ta kusanta zuwa gare ni yana bauta mini ushidukum ina shaidar muku cewa anni gar gafartu lahu na ya fi masa wa sawfa uhihi ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi ala qalbi basharin ala basharin qad ya Allah ya zan bashi abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba shiga cikin zuciyar wani ba قال الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallama yake faqra'u in shi'tum in kuna so ku karanta wannan aya kuma ku aiki da ita shi ne a kharaja shekani Buhari da Muslim sun fidda hadisi wanda aka karba daga Abu Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yaqulu Allah ta'ala adat li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la qadara ala qalbi basharin zufran bal hama alatum alayhi ثم ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون yace Allah zai ya tanadar wa bayinsa na kirki ya yake cewa Allah yace na tanadar wa bayi bayina na kirki abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba shiga zuciyar wani ba wannan duka ajiya na ajiye musu ba irin abinda kuka gani bane ba aljanna da ba aljanna da kuka gani da abubuwan da suke shiga akwai wani abu wanda aka tsora fiye da abinda kuka gani din sai manzo Allah ya karanta wannan aya fada ta alamu sunna
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce fa la ta'lamu nafsun ko shari'a ba za ta iya sanin ma ukhfiya lahum abin da aka koye musu ba a darajar da Allah ya koye musu da abin da Allah zai ba su sai Allah su ma ba san shi ba sai sun ji Allah ya ba su min qurrati ayunin na jin daɗin rai wanda hankalin mutum zai kwanta da shi ya ji daɗi wannan Allah ya ci jaza'an saboda sakamako lamma akhaw amalahum fi jawfil layli akhfa Allahu jaza'ahum yayin da suka koyi aikin su cikin dare kowa yana bacci bai san ma abin da suke yi ba suka tashi suke bautawa Allah to Allah kuma ce sai koyi sakamakon da zai ba su kowa ba zai gani ba sai an je lahira sannan sai Allah ya nuna mutane akarmahum fa atahum shay'an Allah ya girmama su ya ba su wani abu la ta'lamu nafsun ma huwa ba ran da da za ta san menene Allah ya ba su jaza'an wannan sakamako ne bima ya kanu ya amalun saboda aikin da suke aikatawa qala mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal yace ya rasulullahi akhbirni bi amalin man amilahu dakhala aljannata aw akhbirni bi amalin yursiluni aljannata qala laqad sa'alta an an shay'in an an amrin azimin hadisin da hadisin mazunu jabal yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya wa asbatu yawman qariban minhu sai na na zo kusa da annabi wa nahnu nasiru kuma a cikin tafiya fa kuntu zai nace masa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amali yudkhiluni aljannata wa yubaiduni anin nari qala laqad sa'altani an azimi wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alayhi ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة جنة وصدقة تبشر الخلية كما يكون ماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم لا تتجافى جنوبهم عن المداجي حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأسي برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله وملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله وأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم حديثي إنما أظن جبل يجيبون ثلاثة من قال صلى الله عليه وسلم sai a cikin tafiya sai na kusa da shi sai na ce masa ya rasulullah ka bani labarin aikin da zan yi mana ya shigar da ni aljanna ya ne sanar da ni daga barin wuta sai manzo Allah ya ce ka tambayi babban abu amma mai sauki ne ga wanda Allah ya sauke masa ya ce ka bauta wa Allah kar ka hada masa da komai ka daidaita sallah ka ba da zakka ka yi azumin wata ramadan ka yi hajjin aikin Allah in ka samu iko sai ya ce ko kana so in baka labarin ma hanyoyi na alheri sai ce eh sai manzo Allah ya ce to azumi garkuwa ne daga wuta in dai kana azumi to Allah zai daba ka da shiga wuta ya ce sadaka kuma tana kashe kurakuran mutum mana laifukansa zunubansa sadaka tana kashe su kamar yadda ruwa yake kashe wuta ya ce sannan kuma da kuma mutum ya tashi da dare ya talla a cikin dare shi ma yana kashe zunuban mutum sai manzo Allah ya karanta wannan aya ta jafa junubuhum kuma ga sai manzo Allah ya ce to kana so in baka labari abinda ma'ana lamarin garcen lamari ko kuma kan lamari gaba daya wanda shine kuma tozon lamari shine kuma ginshikin lamari yace eh ina so ya rasulullahi sai ce to kan kan al'amarin Allah gaba daya mana yanda ake samun kan ibada gaba ɗayansa shine musulunci ya ce ginshikin ibada shine sallah ya ce tozo na ƙarshe a cikin ibada shine jihadu yaƙi ma'ana ka yaƙi kanka sai ka yaƙi kanka sannan za ka yaƙi yaƙin wani bai ba da muhimmanci kamar ka yaƙi kanka in ka yaƙi kanka in ka gaya wani ma zai yadda ba sai ka yaƙe shi ba ko baka yaƙe shi ba in kace masa yayi zai yi in dai har ka yaƙi naka kan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana so in baka labarin abin da ya mallaki waɗannan gaba ɗaya har hada su sai shi maza sai mu'azu shi na ina sai rasulullah sai maza Allah ya kama harshensa sai ce to ka rike wannan wannan tsokar wannan harshen ka kame shi kar domin komai kar a ji shi ne ma'ana kar a ji harshen ka ya jawo maka wani abu sai mu'azu shi ya annabi Allah yanzu za a kama mu da maganar da muke yi sai maza Allah ya ta sakilar ka muka kaman cewa wata kalma ce dai mana wanda kamar in zaka yi mutum kamar fada sai ce kai baka sani bane ya ma'azu baka san ba abin da yake kai mutane cikin wuta da fiskokin su da hancin su da komai din su ya shiga fada cikin wuta su ta konewa sai abin da harshen su ya ja musu mana harshe ne ke jawo mutum dukkan bala'i to yanzu abin da mutum yayi in ba wanda ya sani ya tuba sai Allah ya yafe amma yana fada ya sheda in ya fada ya sheda shikenan kawai mutane sun sheda in ya sake yin wani abu kuma mutane suka gani suka shaida kaga duk ana ana ta rubuta masa amma idan wani abu ne tsakaninsa da Allah shikenan yana tuba wa Allah sai Allah ce dama ba wanda ya sani na karbe ka idan Allah ya yafe to shine a wannan hadisi haka da kawo muka ya ma'azu qala la salama wa liman billahi wa mudusiru hakara to da kala umaru ala abi bakr sai na umaru ya zo wajen sai na abubakar fa idza abubakar yadribu khaddahu yaminan wa shimalan ya samu sai na bakar yana ta dukan fiskarsa da bangaren dama da bangaren hagu a kare da lisanahu ya fi da harshensa shi ma sai yana dukan harshen ko sara ya zubo fa qala umar sai sai na umar ya ce masa mahalan ya aba bakrin ya akai isan numana ya hankali me ya faru ne gafara Allah laka Allah ya fe maka qala sai ji haza awrada lil mawarida wannan harshen ai shine yake kai mutane ko kuma shi ya kai ne cikin duk abin da kaji an ce abubakar ya yi a harshen ne ya ce ha za yi rido an yi tsira ni nara kuma wannan harshen yana sai shigar da ni wuta saboda haka bari in azabta shi kafin ya azabta ni sala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine na wannan ma'azuri yace ma'azu ya tambayi manzo Allah sallama yace za a kama mu da abin da muka yi magana da shi manzo Allah ya ce masa sakila ka ummuka ma'ana kai kai tonka ka sani kuwa ai ba abin da yake kife mutane a cikin wuta akan fiskokin su sai abin da harshen su ya ja musu jaza'an bima kanu ya'malun za a ba su sakamako su masu bautawa Allah din saboda aikin da suka aikata
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا شو wanda ya zama mumini ya bi Allah ya zama bawan Allah ya zama mutumin kirki yana yin abin da Allah ya umarce shi yana hannuwa daga abin da Allah ya hane shi zai daidai kamar kana fasika kamar fasiki wanda duk abin da Allah ya umarce shi baya yi abin da Allah ya hane shi baya hannuwa to ba zai ba zai zama daidai ba nazala hadha fi jidalin baina ali ibn abi talib wal abbas ibn abd al-muttalib qabla islamih wannan aya ta sauka tsakanin sayyidina ali ibn abi talib da Abbas dan Abdul Muttalib babban Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi Abbas ya musulunta ka san shi Abbas ya musulunta da wuri ba shi sai da aka yakin Badar sannan ya musulunta bayan an yakin Badar lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi musuluncin na har aka yi hijira duk Abbas yana cikin kafirai har har aka har aka tafi har aka dawo aka aka tashi maganar yaki yakin Badar kenan to manzo sallallahu alaihi wasallam ya fitar da Abbas sallallahu alaihi wasallam gurin yaki su ma mutanen makka sun tashi za su je su yaƙi muhammadu kowa ya huta in ji su shan to shi kenan da dare shi abbasu yana da yaya guda biyu akwai abdullahi akwai fatlo sai a ya kira matarsa sai ce to kin ga daga ke sai yayan ki guda biyu kuma mai kuɗi ne sosai shi abbasu sai ya dauki dukiya zinari cikin randa randa ma irin randunan da ba irin randunan mu jan nan ba babban randa wanda da akalla za ta kai kaman duron guda to wannan randar sai ya cika ta da kuɗi da zinare sai ya ba wa mata sai ce wannan wannan kuɗin ya ije ku ko da an kashe ni a wannan yakin da zamu tafi to wannan randar kuɗin nan ta ije ku da kai da ƴaƴan ki har kuma su tashi su jajare shikenan mu kuma zamu tafi yakin Muhammad ko mu dawo ko kuma mu mutu a can sai ya dauki wata wani da ya fita sai ya gaya wa kafiran su Abu Sufyana wani Abu Jahal kai wanda za su je yaƙi ya ce musu kawai in dai magana ɗawainiya ne na kuɗi ya ɗauke wa kowa mana duk wanda zai tafi yakin nan kawai a cikin kuɗin abbas za a tafi shi kenan aka tafi ya tafi da kuɗi ya ɗauki kuɗi da yawa ya tafi da su aka je yakin badar aka kace su abu jahali shi kuma aka kama shi ya zama yana cikin wanda aka kama to da aka kama shi aka dawo da shi madina yanzu ya zama ribatacce ya zama zai zama bawa to shine sai manzo Allah sallama da aka yi shawarwari wanda manzo Allah ya ba da shawara ya zamu yi da su sai na baka yace tun da yanzu yaƙi ne na farko ya za a yi tunda ba saukar da wahayi akan akai ba me za a yi da dukiyar dukiyar da aka samu to shi kenan da kuma waɗanda aka kama sai sai na baka yace to ni dai abin da nake gani waɗanda aka kama nan dukkan su dama jagowan mu ne me zai hana a karɓi wani abu a wajen su a raba su da ƙarfin da suke da shi sai a sallame su tafi shi ma sai na Usman ya faɗi haka shi kuma sai na Umaru ya ce duk aka ce su ba su da amfani sai na ali ya ce to shi shawarar da zai bayar a kashe sun amma dai shi yana ba da shawara yawancin su kowa akwai yana da ɗansa musulmi a ba wa ɗan takobi ya kashe ubansa kar ma ya ta tunanin wani ne ya kashe masa uba kowa ya kashe ubansa da kansa shi kenan aka yi wannan shawarwari to dole manzo Allah sallallahu alaihi saurari wahayi to shine Allah ya ce ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi تريدنا أرد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم da Allah ya karba wa magana sai na Umaru da Aliyu da Allah ya karba magana su shikenan dai amma dai to an karba din amma shikenan an yafe amma dai da ba haka bane da da kace sun shine yafi to shikenan sai mazala ya karbi shawara sai na Abubakar da yake tantana da sassauci sai sai kafin a saukar da wahayi kenan sai manzo Allah ya karbi shawara sai na Abubakar da sai na Usman saboda yadda akwai sauki kaza shi manzo Allah sallallahu alaihi inda dani yake baya ko to sai yace to yanzu abinda za a yi a karba ne kowa a karbi a karbi abinda za a karba a wajen sa yadda kare za ka karbi su farmana sai aka sai Abbas ya zo kai za ka biya wa kanka kuma za ka biya wa mutum goma sha uku a cikin ku to yana boye da kuɗi ba sai shi to sau kuke kawai tsoho yana yawo a garin Madina ce yana bara ashe wannan waye ashe babban annabi ne haka kuke so ayi sai manzo Allah ya ce masa Abbas ka ji tsoron Allah yanzu dukiyar da ka dauka ka bawa matarka kace ta ajiye ko da ba ku dawo yaji ba za ku tafi yaji Muhammadu ko ko kun da ko ba ku dawo ba wannan dukiyar ta ije su da ita da ƴaƴanta har ƴaƴan su ja jari wannan dukiyar ba tana can abawai ba sannan dukiyar da ka dauka ka taho da ita duk wannan sannan za ka je kai talaka ne baka da komai ya yi shiru ya ce ya ce muhammadu bani hannunka ya kawo hannu sai ya kalmar shahada ya ce wallahi na yadda kai ina annabin Allah ne ya ce mata ta abin da muka yi da ita daga ni sai ya ita sai Allah kuma na san ba wanda zai taso daga makka zai gaya maka na tabbata Allah ne ya gaya maka to dalilin musulunci da kake zanan abba sai musulunta shi to shine wannan sun yi wannan mujadalar kafin sai na kafin shi abba sai musulunta bai غيره علي نعم بكونهما أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na aliyu ne ya ce masa to kai me amfanin ka kana babban annabi kamar kawai kana cikin masu gaba da shi wa yuzin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana cutar da annabin fa qala sai antum tazkuruna masawina wala tazkuruna mahasinana ku matsalar ku aliyu sai ku yi ta ambaton mu miyagun ayyukan mu ba za ku ambaci kyawawan ba ai muna ta kyawawan mu din ma qala aliyu sai sai na aliyu ce masa wa har yanzu kun mahasin kuna da wani kyakkyawan aiki ne da za a faɗa bayan kun ƙi Allah kun ƙi annabi ma inda kun mahasin abadan ba ku da wani kyakkyawan aiki ko ba daya kuma in dai ba ku canja ba har abada ba ku da kyakkyawan aiki qala ta'ala sai Allah ya ce fa man kana mu'minan sai ya gaskata sai na aliyu ya ce gaskiya ne wanda ya zama mu'mini shi ne mai kyakkyawan aiki misal aliyu ne bi dalil kamar aliyu dan abu dalib ne kaman kana fasikan zai zama kamar wanda baya cikin imani fasiki wanda baya bin abin da Allah ya ce ai duk aikin za aikin banza ne sai za Allah ya kai musu a lokacin suna tutiya wai su suke saukar da bakin makka idan baki suka zo su suke saukar da su su suke kuma su kullum su suke gyara haramin makka su suke gyara daki su suke masa sutura wannan rigar da ake sawa kuma su suke shattare wajen sai Allah ya ce musu aikin banza ne su yi imani shi ake so aj'altum siqayat al-hajji wa imarat al-masjid al-harami فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا كون عند الله yanzu kawai don ku kuna hidimta wa ɗaki kun ki ku hidimta mai ɗakin aikin banza ne to shi ne la sauna ba za su daidaita ba barkin ma a bayyana yake na
amma allazina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'awe nuzulan bima kanu ya'malun
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الفرق فرق ديك زكان مسلمي دا كافري أما الذين آمنوا wanda suka yi imani suka yarda da Allah da annabawan Allah da littafansa da komai da abin da ake yarda da shi wa amilu salihati kuma suke ayyuka masu kyau ayyuka nagari waɗannan falahum jannatul ma'awa suna da aljanna gurin komawa gurin tattaruwa Allah ya shirya musu ya tana musu nuzulan masaukai ne daga Allah kuwa ma yu'addu lil dayfi abinda yake tana wa bako idan mutum musulmi ya zo mutuwa to malaiku suka zo dauka su za su ce kai hakuri karka damu karka ga sawan mu baki ne mu ba baki bane masu ɗebe maka kewa ne innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu karka ji tsoron zaka tafi bakunta ba maganan bakunta inda zaka je ma yafi inda kake kuma karka yi bakin ciki zaka rabu da iyalanka akwai iyalan da aka tayar da makatan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirin ku akwai aljanna da aka tayar da mu mu kuma da kuke gani kaman abin tsoro ba abin tsoro bane nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ni ne mu ne muke raka ka wajen sallah mu muke raka ka in kana azumi mu muke raka ka wajen ayyukan alheri wajen jana'iza wajen daurin aure wajen sada zumunci wajen duba marar lafiya duk tare muke tafiya saboda haka mu abokan ka ne a lokacin baka ganin mu ne yau ko za ka samu a wabshir nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah saboda haka a lahira ma kuma tare za mu zauna wa fiha ma yaqrakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un abinda ranku yake so duka yana cikin aljanna kuma duk abin da aka shirya muku yana ciki nuzulan min ghafurir rahim masauki ne na Allah ya tana dawa bayin sa yake zai musu masaukin bako in ka samu babban bako ya zai sauka a wajen ka ai kana masa tanadi mai kyau to Allah kuma waɗannan bayin Allah wanda suka bi Allah su manya ne a wajen Allah saboda inna akramakum inda Allah ya kafu Allah yana son su saboda haka yayi musu tanadi ya shirya musu wannan gida ya shirya musu duk abinda ya dace abinda suke so falahum jannatul ma'wa nuzulan masaukai ne bima kanu ya'maluna saboda aikin da suka yi Allah ya yarda da aikin zai ba su sakamako mai kyau
wa ammal ladina fasaqu fama wayhumun nar kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النير الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا أما ونسقوا فاسقين كافرين ألا أنا أنبتنسوا فاسقين yana ambaton su da kafirina yana ambaton su da zalimina saboda idan mutum ya zama kafiri kafiri ne ya ibin Allah to ya zama azzalumi ya zama fasiki domin shi dama fasiki mutum ya yi abin da Allah ya ce ko kuma ya yi abin da Allah baya so shi ne fasiki to kafiri ya tunda shi dama bai yarda Allah ba ina magana kuma shi duk aikin sama yana fasika shi ne wa amma lazina fasaku amma wanda suka yi fasiki bil kufri suka yi kafirci wata kuzuri suka yi ta karyata annabawa kuma awahumun naru su wajen nan yi kuma matakaran su wuta ne kullama aradu an yakhruju minha ko da yaushe suka nufi za su fita daga wutar suna so a fidda su wa idu fiha sai a maida su a cikin wutar ba za su fita ba wa qila lahum za a gaya musu a bakin mala'iku a ce musu zuqu azaban nari kuna dani azabar wuta allazi wannan azaba kuntum bihi tukazzibuna wanda kuka kasance da kuna karyata kun ce ƙarya ne azabar ma babu ita ƙarya ne har ma kafirai cewa suke yi tunda Allah ya so su a duniya ya ba su kuɗi ai a can lahiran ma su zai fi bi ya ba su abinda mu'mina suke fada na
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم Allah ya ce zan ɗanɗana musu min al'azab al'adna karamar azaba a nan duniya azabar azabar duniya azabar duniya bil qatli wani lokacin kafirai su je yaƙi a kashe su wal asri ko kuma a ribace su a kama su su zama bayin wasu wabil jadbi Allah yakan jarrabe su ma wani lokaci haɗu da fari su nina shekaru ma domin mutanen makka bayan an yi yaƙin badar to da suka yi faɗa da Allah suka yi faɗa da manzo sallama manzo Allah ya koma Madina sai da aka yi shekara bakwai ba samu ruwa ba suka yi ta jan wahala Abu Sufyan shine sarki tunda Abu Jali ya mutu Abu Sufyan kuma sai ta aika wa manzo Allah sallama ya ce to Muhammadu kai hakuri mana idan ka yi fada da manya a cikinmu ka yi fada da yara ne idan ka yi fada da maza ka yi fada da mata ne to ka ji tausayin yara da mata mana mu samu dai sauƙi shi ma da kansa ya san sai annabi ya yadda ake ruwa sannan Allah ya ce zan jarrabe su saboda addu'a manzo Allah ya musu da gama ya Allah ya ce kai mutane nan in ba an hada su da irin masifar da aka har mutane annabi Musa ba to ba za su dawo hanya ba Allah ya manzo Allah ya ce Allahumma jala alaihim sinina ka sinina Yusuf kamar da ka ba su kai musu shekaru irin na Annabi Yusuf Annabi Yusuf ba shekara ko kai babu ruwa ba to su ma haka kai musu to daga baya shikenan suka Allah da iko sauku daga cikin suka fara zuwa suna musulunta aka dauke wal amradi Allah ya ce kuma ina jarraba su da cututtuka in hada su da ciwo wani lokacin cuta ta zo ta matsawa kafiri har ya rasa inda zai sa kansa wannan duka ina yin sa duna al'azabil akbari duna innan iwa wato qabla ne kafin babbar azaba eh wannan duna ba ba ma'anarta da ta saba bane eh wannan zai ganna min al'azabil adna duna al'azabil akbari ma'ana qabla al'azabil akbari kafin su je su da babbar azaba za su faɗu da karamar azaba duk ana yin haka la Allahum saboda mai yiwa su man baqiya minhum wanda suka rage a cikin su idan wasu sun mutu sun sha wahala mai yiwa wanda suka rage yarje ona ko za su dawo ilal imani su shiga musulunci imani lokacin da aka yi sulhu da biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje suka hana shi shiga shekara ta shida to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai mu ba wai da yaje ya aiki sai na Usman ya ce Usman tun da kai kana da sassauci kana iya kiryawa da mutane ka je ka samu kafiran nan ka ce musu mun ba yaki muka zo ba su bar mana daki za mu yi umra mu koma sai na Usman da yaje sai suka rike shi suka suka hana shi dawowa sai suka ce sun yadda Usmanu ya dawa fi banda manzalla sai na Usman ce a haka wannan kai ƙarya ne to sai suka rike shi a can to sai wasu mutane suka kawo manzalla sallama labari an kashe Usmanu manzalla ya shafi ya san ba kashe shi ba amma shi an hada sa bayan ƙarya ta mutum duk labarin da ka kawo masa ba zai ce maka ƙarya kake yi ba in ma ya san ba haka bane hikima zai yi kawai yadda kowa zai gane sai shi a sun kashe Usmanu in sun kashe Usmanu ai ba zai yi koma ba sai mu shiga mu yaƙe su kowa ya zai mu baya za mu shiga yaƙi da shi kenan aka zo aka yi kamu baya aka yi kamu baya sai ya shirya hannu ɗaya sai ce wannan hannu ya bar wa Usmanu da idan aka shi na zai samu ya yi mu baya shi kenan sai aka bayan an gama mu baya sai labari sai wannan mutumin kuma ya koma wajen mutanen makka ce da kun halaka na bar Muhammadu ya yi mu baya da mutanen da za su shiga su yaki maza sai suka gudo suka zo ka samu manzo Allah sallama suka bai da Usmanu ga Usmanu mun dawo da shi ƙarya ake yi ba ba kashe shi ba kuma muna roƙonka a bana dai lokaci ya riga ya ƙure amma ka yi haƙuri ba sai ka dawo bar maka ɗakin kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan tunda har haka kuka ce ba damuwa to amma sai a rubuta takarda saboda ya san sharrin kafiri yanzu ne yayi abu ya ce maka bai yi ba ayi alƙawari da shi yanzu ya ce maka shi ba a yi ba ya ce to a rubuta to aka zo aka rubuta aka rubuta takarda to a lokacin sai na Umar yana jin haushi shi ya sallar mutanen nan fitina su ta yi yawa muna makkan nan sun ishe mu mun tashi mun bar musu garin su ma sun ishe mu mu kama da su kawai a huta an zalla ce to ai haƙuri dai a zo dai a yi haƙuri mu bari sai sai baɗi shi kenan aka rubuta takarda aka yarjejeniya shi kenan aka manzala sai ya koma sai ya ce to kowa duk wanda ya zo da hadaya ya soke hadaya za a koma sai aka koma to da aka koma manzala sallallahu bai dawo ma da ya koma sai ya kama rubutawa sarakuna takardu bai dawo wannan shekarar ba shekara ta bakwai ne shi ke na bari ya ta rubuta wa mutu sarakuna da kuma takardu ya sanar da su musulunci to a nan sai bayan an koma mutane irin su zai na umaru duk suna jin haushi da kafiran nan an gama an shiga an gama da su kawai da mazan su da matan su da yara da manya duk a gama kawai share sai Allah ya ce musu a ai abin da yasa akwai wanda za su musulunta ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن ترؤوهم فتصيبكم منهم مرة من غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لا ظن الذين كفروا منهم عذابا أليما Allah ya ce akwai maza wanda za su zama muminai a nan gaba a cikinsu, akwai mata wanda za su zama muminai a nan gaba a cikinsu, idan aka bar kowa shiga ba za ku bar kowa ba, idan wanda zai musulunta ne kuwa kashe shi a cikin kafirci bai zama musulmi ba, to sai sa an datsa musuluncin nasa to sai sa Allah ya yi wannan hikima sai kuma haka ne kaga daga baya su Abu Sufyan suka musulunta da yawa ma faru makadan nan duk mutane maka musulunta suka yi to da an kace sai na za a samu wannan musuluncin nasu wala nuziqannahum min al-azabil adna Allah ya ce zan dandana musu azaba karama a nan duniya dunal azabil akbar kafin babbar azaba la Allahum yarji'una saboda wanda suka rage in suka ga an wa wasu azaba ko za su dawo ila imani su imani
ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأرد ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah ya ce wa man azlamu waye ne a cikin azzalumi wani azzalumi ne yafi zalunci min man zukira bi ayati rabbi ai ba wanda yafi zalunci a cikin azzalumai kamar mutumin da aka karanta masa ayoyin ubangiji alqur'ani aka karanta masa wannan alqur'anin nan sun ma'arada an haya kau da kansa yaki bai yarda da da qur'anin ba wannan shine azzalumi shine babban azzalumi la ahada azlamu minhu ba wanda ya kai zalunci inna Allah ya ce ni muntaqimuna zan azabta min almujrimina kafirai المشركين أذن أذر تكافرين أتادم مسو أذابا نعم
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل Allah ya ce wa laqad atayna Musa lalle na bawa annabi Musa alkitaba at-taura wannan da Yahudawa ake at-taurata na bawa annabi Musa littafi mai suna at-taura wala takum fi miryatin min liqa'ihi kai ya rasulullahi karka zama a cikin kokonto a cikin gamuwa da annabi Musa tabbas kun gamu da shi a irin waɗannan ana faɗin su akwai can ma inda Allah ke cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين Allah ya ce idan kana kokonto manzo Allah ba zai kokonto abu ne abu da ya taso daga Allah ba a da yake shi annabi gaba ɗaya ne an kawo shi ne da duniya gaba ɗaya to saboda haka idan aka yi magana irin waɗannan ayoyi ana ce musu khasun urida bil umum idan su ayoyin qur'ani akwai khasun urida bil khusus ayat da Allah ya gaya wa annabi shi kadai kuma wani ba zai shiga ciki ba to wannan wannan wannan khasun urida bil khusus kenan akwai amun urida bil umum aya da Allah ya safara kowa to da annabin da kowa sun shiga ciki akwai kuma amun khasun urida bil umum akawo irin wannan aya gashi magana mutum ɗaya ake wa magana amma kuma dukkan al'umma ana musu magana akwai kuma amun urida bil khusus akwai wata aya kuma za ka kuma mutane da yawa ake wa magana amma mutum ɗaya ne annabin ne kawai kenan to wannan haka qur'ani yake haka zarin sai ki tafiya to Allah ya ce kar ka kasance a cikin kokonto na gamuwa da annabi Musa walan qadin taka ya lailatul isra'i kuma sun hadu da annabi Musa da nan isra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yaje isra'i an tara masa annabawa gaba daya har yayi sallah da su ya hadu da annabi Musa din waja'alnahu shi annabi Musa Allah ya ce na yi shi na sanya shi shi Musa war kitaba da shi annabi Musa da kuma littafin nasa Taura nasa zama hudan shari'a hadiyan annabi Musa zama mai shiryarwa ne libani Isra'ila ga bani Isra'ila bani Isra'ila daga annabi Ibrahim ba sake samun wani littafi ba sai da annabi Musa ya zo annabi Musa ne a kansa suka samu littafi wanda Yahudawa suke amfani da shi inna anzalna tawrata fihi hudan wa nurun yahkum fiha allazina fiha nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru ma subizu min kitabillah wa kanu alayhi wada to saboda haka wannan littafin ya zama shiriya ne ga bani Isra'ila, wasu sun shiriya wasu kuma daga baya sun fata.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يشهد وجعلنا منهم أمة أئمة na sa jagorori a cikin bani Isra'ila, ayin matan jagorori ƙadatan masu jawo mutane minhum a cikin bani Isra'ila din, ya hadunan nasa su shiryar da mutane bi amrina da lamarin Allah su gaya musu abin da littafin Allah yake dauke da shi shine a taura din. Lamma sabaru, me yasa saboda sun yi haƙuri ne, isa haƙul imamata sun cancanci jagoranci, duk wanda ya haƙuri zai cancanci jagoranci Allah zai jagorantar da shi. Laisa bil ilmi fakat ba wai in kana da ilimi kawai sai jagoranta da kai ba in kana da ilimi baka da hakuri ko an jagoranta da kai ba za ka shirya da mutane ba to saboda haka ba za a baka jagora ba duk wanda ka zama ba shi jagora sai an tabbata bayan ilimi in ma yana da ilimi ko ba shi da ilimi zai zama yana da hakuri in yana da hakuri zai iya zama da kowa zai iya fahimta kowa amma idan ba mutum ba shi da hakuri duk abin da ya same shi zai tashi ta masifa to wannan ai kaga ba zai samu jagoranci ba zai kyau ba laysa bil ilmi faqat laysa bil amali faqat kuma ba wai aiki kawai ba in kana da ilimi kana aiki da kima sai kana da hakuri in mutum ba shi da hakuri ba zai iya jagoranci ba wala fil sabri da hakuri ake jagoranci as-sabru miftahul khairat shi hakuri shine mabudin dukkan alheri duk abin da kai hakuri da sai ka cimma burin ka ciki eh duk abin da kaga ka kasa samu hakurin ka ne ya kasa in hakuri ya kasa mutum ba zai cimma abin da da yake nema ba amma duk abin da kake nema in ka dage kai hakuri za ka shimma abin eh komin dadewa abin zai zo in dai mutum ya dage ya yi haƙuri kuma ya dage da sai ya shimma burin wannan abin kullu sabrin aqibatu khairu duk haƙuri karshen sa alheri ne in dai aka yi haƙuri aka yi haƙuri aka yi haƙuri to karshen haƙuri to zai zama alheri as-sabru murrun walakin aqibatu mahmudatun shi haƙuri yana da ɗaci saboda dama in ka ji an ce maka to iya hakuri iya hakuri a ya cuce ka ne eh ko a hanya ne kaga ana ba wa mutum hakuri to shi aka cuta to amma kuma karshen hakurin kuma fa abin godewa ne law lam yakul lisawri min alfada'il illa qawluhu ta'ala inna allaha ma as-sabirin laka fa hadha ko ba komai hakuri da ba shi da komai ma sai ayar Allah nan Allah ya ce yana tare da masu hakuri to kowa yana sai zama yana tare da Allah to kaga sai idan mutum ya hakuri zai zama yana tare da Allah man arada an yakuna qawiyan duk wanda yake so ya zama karfa wajen Allah fal yasbir yayi hakuri ya kuni Allah tabaraka ta'ala ma'ahu Allah zai zama tare da shi wa banu isra'ila ka banu isra'ila kanu du'afa abidan mustarqina su bani isra'ila jingin annabi Musa sun zama bayi ne masu rauni ana bautar da su walamma sabaru yayin da suka yi hakuri suka zauna shekara da shekaru fir'auna yana ta faman azabtar da su su suke yin dukkan ayyukan wahala su su ake su gine-ginen fir'auna duk su suke yi duk gine-ginen misran nan da aka yi duk su suke yi duk abin da dai ake yi na wahala su suke yi kuma har da aka ba su tsira da azaba ba ana tazartar da su amma da suka haƙura ja'alahumullahu a'immatan qadatan lin-nasi sai Allah ya maida su sune jagororin mutane a cikin kabila ɗaya a samu annabawa da yawa ba a taɓa samu irin a cikin bani Isra'ila ba to Allah ya turo annabawa da yawa a cikin su tsakanin ana mursalai da annabawa wanda ba mursalai ba Allah ya turo annabawa sama da dubu hudu a cikin su wa kanu sun kasance su jagororin yuqinuna bi ayatina sun yadda da ayoyina inji Allah addallati ala qudratina ayoyin da suka shiryar da ikon Allah wa hadaniyatina da kadaitakar Allah
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك أبنجينك هو يفصل بينهم شيني ميين كون شي لكان متاني يوم القيامة رانا تاشن قيامة إذا مفيه تحقري أنا تعذب تدشي ينا حقري أنا عذب تدشي تو إن يموتون da shi wanda ake zalunta da shi mai zaluncin Allah zai hada sai ya mutu hukunci hukuncin Allah kuma mai adalci ne saboda haka shi wanda yake zalunci za a yi masa sakamako na zalunci wanda aka zalunta za a bashi lada saboda hakurin da yayi to haka Allah yake nan ƙarfin nan fi ma kana ko ya firu bainahum Allah zai musu hukunci yawan kiyama ranar tashin kiyama fi ma kanu ya fi ya kuma Allah zai musu hukunci saboda sabani da suka yi dai su Yahudawa Yahudawa lokacin Annabi Musa suna nan kan addinin Allah guda daya to da Annabi Musa ya tafi sai suka kasu kashe uku wasu suka ce su abin da suke bautawa su Uzairu suke bautawa wasu ko suka ce a addinin Annabi Musa za su rike su ne na gaskiya wasu ko suka ce a waɗancan masu masu kamun kifin nan mutanen ailata to zuwa sai suka koma cikin su suka yi ta sabawa alƙawarin Allah to haka dai to sai Allah haka Allah ya basu haka to ya ce zai musu hukunci wanda suka yi sabani a addinin Allah da aka ji dajin kiyama idan mutum ƙarya yake kuma ya san ƙarya yake yana kan ƙarya sai ya je lahira sai ya je lahira zai tabbata abin da yake yi ƙarya ne idan kuma mutum gaskiya yake yana rike da gaskiyarsa duk inda aka juya shi ya iya juya akan gaskiyar ya je lahira zai tabbata shi kuma gaskiya yake me aure dini sabai da suke na lamarin addini
awalam yahdi lahum kama halakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم كم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون الله يتي أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون شن كم إنشيني لاباري وشيني فائل يهدي كنا كم أهلكنا معنى كم إما أنت كثيرا إذا متى كم خبرية ko kuma kam istifhamiya wanda yawanci bayan ta tamyizi yake zuwa kama halakna min qabli min al-quruni halak idan ma kam din anan sai a hada ta da halakna sai ta zama ma'anar halakarwa kam halakna ma'ana ihlakuna min al-quruni min qablihim halakarwa da nayi na kashe wasu mutane kafin su zo lam yahdihum bai bayyana gare su ba li kufari makkata bai bayyana ga kafiran makka cewa an halakar da wasu kafirai ba ihlakuna shine kama halakna din halakarwa da muka yi wa wasu wanda suka gabace su bai ishe su wa'azi ba ne nubayyinu lahum muke tabayyana lahum ya bayyana gare su lalle Allah ya halaka da wasu kafirai kafin su zo li'annahum da'iman yamurruna bi qural muhlaqina fi asfari ila shami kullum suna gushewa garuruwan waɗanda aka halakar din duk garuruwan akan hanyar su suke tsakanin makka da kudus mana can sham siriya kenan to tsakanin wajen duka wajen nan wanda aka halakar da su gaba da nan suke zamani to kuma in suna tafiya suna samun kufayi ashe wannan kuma ba nan gari ne ashe gari suwa ne kenan su ne suka bi suka kibin annabin su aka halaka da su su suna da wannan labari to wannan din bai bayyana gare su bane ya bayyana yamtuna fi masakinin su mutanen makka suna tafiya a inda da waɗancan suka zauna fi asfari a cikin tafiye tafiyen su ila sham zuwa ga sham suna fin inda waɗannan aka halaka da waɗannan kafira inna fi zalika la ayati Allah ya yi ayoyi ne a cikin wannan halakar wanda nuna musu wajen saboda ko su za su shirya da lalatin masu shiryarwa alaƙar rufi na bisa iko na inji Allah afala ya ma'una shin ba za su ji ba duk magana da ake gaya musu zama a ta dabbure ji na lura wata azin da wazantuwa su wazantu su bi annabin nan su bi Allah nan su huta su zama ba su da matsala a duniya ba su da matsala a lahira ba su ga wanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su kwance ba har yaki yake yi za ta fi yaki ma maku da murna ake tafiya saboda mutum ya tafi riba biyu ne ɗaya cikin riba biyu in ya mutu a can ya tafi aljanna kai tsaye domin saboda tabbacin mutum in ya kaje ya yaki aljanna zai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kaje mutane yace kar ma ai musu kutura ba a fasto zammiluhum bi qulumihim wa jirahihim fa innahum yuqatuna yawm al-qiyamah wajirahum taslubu daman allawnu lawnu damin warrihu rihu miski manzo Allah sallama ce ku rufe su da kayan su da yadda suke ku basu haka yace za ta ce su ran tashin kiyama wannan inda aka yi musu rauni nan yana zuba jini yace launi za ka kalan kalan jini ne amma kamshin sa kuma yafi na kowane turare inna fi zalika la ayati afala yasma'una na'am ne lokaci Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambayar mu ta farko ne tambayar yana cewa zuwa ga shehu lafiya. Yana cewa ya shehu mutum zai iya yin laziminsa ko wazifa kafin sallar asuba?
Da zai yana so sai ya yi inda ya san da safe yana da uzuri to shi kenan sai ya lazimin sa. In ma wazifar ya kuma zai samu ma'ana da safe zai fita kuma ba mamaki da safe suke jam'i ya je shal'in da zai je ko ba zai samu jam'i ba. sai wani fasa da dare shi kenan ya ya gama yana ana karkini
Na. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me ya matsayin musafar mata da junan su gaisawa hannu da hannu?
a in mata da mata ne babu matsala namiji da mace ne da ka hana Eh, namiji da mace ka shari'a ka hana amma in mace da mace ne ka babu matsala wannan kan babu ma
sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya yin azumi ko sallah da niyyar ladan a bawa wani daga cikin kakanninsa zai yi in yana so sai amma ba ta farilla ba ta farilla dai kansa zai yi wa amma in dai ta nafila ce kowace kowane irin aikin ibada mutum zai iya yi ya yi niyya ladan ya za a bashi wani wancan ne ba wai ibada za a bashi ba ladan za a bashi ai mutum yana ma dan uwansa haji idan bai je aikin haji ba ko kuma ko ya je ma yana so ya yi masa zai zai masa yi masa za a bashi ladan wannan aikin haji eh ba za a yi mutum zai yi
karshe akwai masu bukatar addu'o'i kamar haka wanda ya aiko yadda yana neman addu'a saboda ransa yana yawan ɓaci har kuma kirjinsa yana yawan bugawa yana ciwo sannan kuma ga yawan firgita
to ya yawaita abin nan ya yawaita alwala yana yawaita alwala wannan abin zai bari in dai mutum ransa yana yawan fashi ya yawaita alwala kuma ya yawaita nafila raka biyu in duk lokacin da ya jira ya bashi kar ya saurari kowa in bashi da alwala ya tashi ya alwala ya kalla raka biyu to zuciyar komai zafin da za ta sauka in yadda yana yin abin kuma zuciya- zuciyar ma kwata-kwata za ta daina wannan jin jin wannan zafin ko kuma wannan bacin ran. zai daina insha Allah na ko wanda yake sai mara addu'a saboda an kore shi a wurin aiki Allah Allah Allah ya kawai mai mai masa ko kuma ya canja masa amin na ko wanda suke bukatar a yi musu addu'a Allah ya ba su jari arziki imani eh, ilimi kariya da sauransu duka da Allah ya biya amin Allah ya biya bukatun mu gaba daya amin bukatun masu bukata gaba daya amin Allah ya yi mana ya ba mu alherin duniya da lahira amin Allah ya yi mu sharrin duniya da lahira amin abin da yake damun musulmi Allah ya dauke mana shi Amin.
abin da zai amfani musulmi Allah ya kawo mana shi amin Allah ya daidaita musulunci Allah ya karfafa musulunci Amin.
Allah ya kara masa karfi a duniya amin Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci amin Allah ya karya kafirci duk inda yake Amin.
masu yi da musulmi Allah ya yi maganin su amin domin duk inda suke Allah ya hada kansu amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin su lafiya Allah ya kara mana lafiya Amin.
Allah ya kiyaye mana garin mu Amin.
Allah ya kiyaye mana jihar mu Amin.
Allah ya kiyaye mana kasar mu Amin.
Allah ya kiyaye mana dukkan kasashen musulmai amin inda musulmai suke Allah ya musu albarka Amin.
Allah ya kara musu arziki Allah ya kara musu albarka Amin.
Allah ya kara natsuwa da kwanciyar hankali Amin.
Allah ya sa mu shigar da yake yin ta cikin wannan wata Amin.
Allah ya karbi ibadun mu a cikin wata Ramadan da ma wanda ba na Ramadan din ba amin abin da muka yi wa Allah Allah ya karba Amin.
kada Allah ya dubi halayen mu amin Allah ya fi mana don shi ba don mu ba amin Allah ya fi mana Allah ya fi mana amin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka littafin da ake karantawa littafin Allah Amin.
ربنا آتنا في الدنيا Amin.
حسنة Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Amin.
ربنا ولا تحمل لنا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا آمين.
ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Amin.